أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي dukkanin dangi na yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara saduwanmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na kanyage kamada wanda muka saba gabatar da littafin jami'il mutum fit tauhidi wal aqida wanda yau muna sha hudu da watan safar yani wata na biyu a kalandar ta musulunci shekara ta biyar bayan hijira ta manzan tsira farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya dace ko kuma yin wafaka da talatin daidai da watan otis wata na takwas shekara ta 2023 meladiya insha Allahu kamar yadda muka faɗa a mun ƙare kitabun tauhid to yau kuma da izinin Allah za mu tashi littayin kashfin shubahat shi ma wannan littayin na kashfin shubahat kina wancan da aka ƙare kitabun tauhid su littayi ne guda shi ma wannan kashfin shubahat littayi ne mai zaman kashi guda littattafai ne shek abdullahab ya yi wajen guda goma sha takwas ko sama ko so ko hamsin ma shek abdullahab sai ya littahi ɗan ƙarami amma fa'ida shi da yawa ce wannan malami kafin mu karanta kitabun tauye sai da muka ɗanyi tarihin shi a takaice a malami ne na ƙasar saudiya a wani gari da ake ce mai uwaina uwaina sannan ya yi littattafai da dama littattafan shi galibi duk ƙanana ne ba masu yawa ba amma fa'idarsu ya salam kuma in dai tauhidi ne to shi ya kwamfada tauhidi imam abu wahab wanda shi ne za ku ji ‘yan bidiya suna danganta ma a halin suna sai su ce wahabiyawa wahabiyawa saboda malamin wannan duk malamin suna suna bibiyar maganganan shi da littattafan shi suna karanta saboda ya cika da aƙida ya cika da tauhidi saboda duk duniya ba abinda za ka yi ka tsira a wajen Allah kamar tauhidi duk yadda ka kasance da sabo duk wanda ka gan shi a aljanna tauhidi ya kai shi ba aiki ba tauhidi duk yadda ka kai da yani sabo in dai da tauhidi tabbas sai ka shiga aljanna duk yadda ka kai kuma da aiki mai kyau in dai baka tauhidi wallahi sai ka zama dan wuta tauhidi wannan malami malamin tauhidi mun yarda a danganta mu da wahabiyawa yo wahabiya alwahab ba suna Allah bane ina fata mu yarda suna Allah ne alwahab to in mu a danganta mu da wahabiya ko kuma a danganta ku da dariqawa ina fata mu mun yarda mun yarda insha Allah wannan littafi kashfu shubahat abinda sunan littafin kashfu shubahat yayin shubahat kasan kada ahalin sunna sai wani ya zo ya ce ma yu ai ta kace kaza ai kayi kaza ka fada a kaza to shine shi yayi littayi mai yayi shi ba ko da wani zai kama shi ba wani dan bid'a to zai yayi ma wannan bid'a zai yayi ma wannan shi ba anan hukuku ko ku fahimci wani abu wannan kashifin shi ba sai kaga Abdul Wahhab ya zo sai ya ce ma dan bid'a zai ce ma kaza sai ya kama magana dan bid'a kamar shine dan bid'a ya dauki wakili sai ya ce to ga abin da zaka ce ina fata ba saboda kana ahli sunna sai wani dan bid'a yazo dar mai kai ce ma yo ai kun ce kaza ai kazan nan ai kun hada a kaza to sai ce ma ga abin da zaka ce me sai kama warwara wataƙila kai kanka ya dan daure shi yasa malamai da yawa suna ganin shi wannan kashfu shubahat wannan littafi yayi shubaha to wallahi littafi ne da in ka karanta shi duk wani dan bid'a kyar kake ganin shi duk abin da zai kama kyar saboda shi zai ce ma dan bid'a zai ce ma kaza ka rasa yanda zaka ce mai ko sai ya ce ma ga yanda zaka ce ina fata ku shi sa aka da sama littafin kashin shuba me shuba shuba abin da zai rikice ma kamar halal kamar haram duk arkitar da kai ka rasa ina daidai to imam abdul wahab sai ya ce ma ga daidai yayi ma shubahai dan ma kaka je ka fada cikin shubaha sai ya ce ma ga daidai ka fita daga shubaha fita da rikitarwa fita daga wani ka shiga ka rasa yadda za ka yi to ga yadda za ka yi ka fita mala ce bismillahir rahmanir rahim bismillah da sunan Allah ar-rahman mai rahama wanda rahama shi ta gama mummune ta gama kafirai ar-rahim mai jin kai ga mummune kadai wa bihi nasta'in ce ga Allah muke neman taimako kuma neman taimako wajen kowa ko wajen annabi mu neman taimako iyaka na'budu wa iyaka nasta'in fa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah annabi ne yace in zaka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah bai ce ba ka nemi taimako a wajen Allah da ni ya fada yace ka nemi taimako a wajen annabi ma zai mun nemi taimako wajen wa yake nema ai ta rikici da kai kai ya mahaukaci ka riga wai ana neman taimako annabi ina fata to shi annabi ya ce ba neman taimakon kowa sai Allah kuma Allah ya wada iyyaka na'budu idan kace ana neman taimako wajen annabi Muhammad to a yanzu iyyaka na'budu da kake karanta ma baka yarda da ita baka san mutsar ta ina fata ilam ka sani bala yace rahimakallah Allah ji kanka Allah baka rahama annat tauhid shi tauhidi wa ifradullah shi ne kadaita Allah subhanahu sarkakakken sarki bil ibada da ibada shi tauhidi kadai ta Allah da bauta shi kadai kaka nemi taimakon kowa sai Allah kaka yanka sai dan Allah kaka nemi agajin kowa sai dan Allah kaka nemi kaka yi addu'a sai ga Allah wa huwa dinur rusul tauhidi shine addinin annaba gaba ɗaya kaf arsalahumullah allazi arsalahumullahu bi ila ibadihi annabawan da Allah ya turo su zuwa bayan Allah ba awwaluhum nuhu alayhi salatu wassalam farkon manzannin annabi nuhu shine farkon manzo ai inna wahayna ilayka kama wahayna ila nuhin wan nabiyina min ba'd mun yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad kama wahayna ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu wan nabiyina min ba'd ashe duk annabawa sun biyo bayan wa annabi nuhu فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام أرسلهم الله إلى قومه الله يتورو أنه نوح زوى متانيش إنا فتاهم بهم لما غلو yayin da suka yi shishigi isalihi na cikin salihan bayi mutanen annabi nuhu suka yi shishigi game da salihan bayi suwaye salihan bayi ga sunan waddan wasuwa'an wayagusa wayauka wa nasira ina fata mai wuta to wa'annan sunayen ashe mutane da waddan da suwa'an da ya gusa da ya uka da nasira sunayen mutane ne wayansu bayan Allah a zamanin annabi nu i su biyar sai suka mutu da suka mutu sai mutane annabi nu suka ci kai kaga wayannan bayan Allah ne masu girman mutane to mu zo daidai kabarinsu mu yi hotonsu don a rika girmama su a yi su benirkinsu don girmama su su na harko sun yi ne don a rika girmama wannan mutanen saboda sai ma addini ake to tahiya da ta yi tahiya sai shaidan da aka samu wa'incan sun kau wa'innan jikokinsu sun kau tattaba kunnansu can sai aka samu wa'insu sai shaidan ya zo ya ce ku ai wannan uwayenku da kakanninku bauta musu suke roƙonsu ake su biya bukata ya su zo daidai kabarinsu su rika kiransu ya kawai aka mai da wuddan da suwa da ya gusa da ya huka da nasara ya aka mai da su suma alloli amma harkon abin ba haka ba ake an so ne an yi hotonsu don girmama su da karrama su tahiya da tai tahiya shi shi dan ya ce ai ku uwayenku da kakanni kiransu suke bauta musu suke daga nan ne aka samu wuddan sai ma aka zo aka yi gumkin su gumki na wud da suwa da ya gusa da ya huka da nasara to da Allah da ya ga haka sai aka turo annabi nuhu dan ya karye wannan gumakka abautawa Allah shi kadai shi yasa Allah ya ce su annaba duka akan tauhidi suke kiran masa Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa ijtanibu Allah hakika Allah ya turo annaba dukansu Allah ya ce ku bautawa kowane annabi in yazo ta yake tauhidi la ilaha illallah an ibudu Allah wa ijtanibu dagut an ibudu Allah illallah wa ijtanibu daguta la ilaha yasa annabi ya ce mutaran annabawa kamar wanda uwanmu ɗaya sai dai uba kowa da mai miyar wasu ɗaya kowane annaba kan tauhidi yake kira uba kowa da nashi likullin ji an lamin ku shari'atan wa min haja kowane annaba an same shari'a shi an same min hajji shari'a wancan ba ɗaya ba take da wannan amma dai dukansu akan mi suke kira tauhidi wa akirun rusul muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarshen annabawa shi ne annabi muhammad da shi ne Allah ya cike manzanci daga shi an rihe ma kana muhammadun a ba a hadin min rijalikon walakin rasulullah wa kataman nabiyyi ina fata mu daga annabi muhammad an rihe manzanci babu wani annabi bayan annabi annabi ba mu babu babu wani annabi wa huwa allazi kassara suwar haula'i salihin annabi muhammad wa huwa allazi shine wanda kassara ya karya suwar hoto na haula isalihai wannan gumakan da salihai na bayi na zamanin annabi lutu tun daga zamanin annabi ina fata mu gumakan su ne suke tayya sai ake ake sake sabunta su a zamanin annabi muhammad annabi muhammad wata rana ya huto ya ce ma ali bin abi dalib da lata da uzza aje a rushe su a fara'aitumul lata والأنثى ومناة الثالثة الأخرى عليكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة to a zamanin mazala su kuma sunan silata da unza annabi yasa ali bin abi dalib da sauran sahabbai suka je suka samu wani guri inda ake da kai goma kai na lata da unza annabi yasa ali ali ya je hurto ya kakkare wannan ina fata mu shine wa huwa allazi kasara suwar annabi shine wanda ya karya wannan hototin wannan hoton ko gumki haula isalihin na wannan salihan bayi asalahu allah ila qaumi allah ya turo a baduna zubauta wani allah wa yahujuna suna haji ina fata mu kenan arsalahu allah ila qaumin allah ya turo annabi muhammad zuwa mutane ya ta'abbaduna mutanen su zo su bautawa allah su bar bautar wani su zo bautar wa Allah su bar bautar lata su bar bautar uzza su bar bautar manata wai ta saddako su zo su rika sadaka annabi ya umarce su da aka ko wai zukuruna Allah kasira su yi ta'ambatan Allah da yawa Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayi ta bauta Allah ayi haji ayi sadaka ayi ta'ambatan Allah lakin nan sai dai mutanen ya ji aluna ba'adal makhalukati sai suke sanya shashen abin halitta na Allah wasa'id bainahum sai suke sanya shine tsani tsakani tsakaninsu da Allah idan za su roki Allah direct bi su roƙo Allah sai su sanya gumki sai su ce bari mu kirayi gumki saboda shi bai sabo shi kuma sai ya hodi ma Allah kenan mutanen annabi muhammad zamanin shi sa abu jahil sun yarda akwai allah amma sai dai sun ce ba a kirayi allah direct ba sai dai a hudu ma gumki ko wani lata shi kuma sai ya hudu ma allah su da kansu suka ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa suka ce ba muna bauta musu bane dan su ne allah a muna bauta musu dan su kusatar mu zuwa ga allah mu mu hudu musu kuma su hudu ma allah wannan shirka ne ba a sanya tsari tsakanin Allah da roƙo in za ka roƙi Allah diran ba wani kasa yau ayin mutanen annabi isa ma kirista ma ya haka ne suka yi suka zama kafare kirista haka ne suka yi suka zama kafare ina fata mu sai su haɗi ma annabi isa ko su kirayi annabi isa yau haka ne suka zama kafirai to su ma zamanin manzo Allah sallallahu mushrikai sai su kirayi lata ko su kirayi gumki sai su ce wai dan su kusatar su zuwa ga Allah ina fata muku shi yasa Allah ya ce su da kansu suke cewa ma da abudu illa nuqarribuna ila Allah zulfa shi Allah kawai so ake ka kiraye shi tirat Allah ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni karim ujibu da'wata da'i Allah bai so ka sanya wani tsari ka ce ga hudi ma wani shi kuma ya hudi ma Allah ina fata mu fahimta shine walakin lahum yaj'aluna ba'ada al-makhluqat sai dai su mutanen suna sanya shashan halittu wasa'idan bainahum sai su sanya shine tsani tsakaninsu wa bainan lahi tsakanin Allah ya kuluna sai su ce nuridu minhum at-taqarrubu ila Allah ai muna ne wa'annan gumakan da muka kiraye su dan su kusatar mu zuwa ga Allah wa nuridu shafa'atu muna ne su cece mu inda hu a wajen Allah misalul mala'ika akwai masu bauta ma mala'iku a lokacin nan wa Isa irin masu bautawa Isa wa Maryam irin masu bautawa Maryam wa unasin da masu bautawa mutane gairihim da wayan sun su mina salihin daga cikin salihai ashe yanzu watakila zaka ce a yau ai mu ba muna zawa ba mu ba annabi isa sallah ba sujada ba muke mai ba ruku ba muke mai duwatsai ba ruku ba muke musu ba sujada ba muke musu ba to ai kiran da kai kace su biya ma bukata shine botai shine botai ba sallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam da lanne Allah sai turo annabi Muhammad yajaddidu lahum din abihim Ibrahim ya jaddada musu addinin baban su annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam tsiran Allah da aminci shi tabbata a gare su ko a gare shi wa yakbiruhum ya ba su labari anna hadha taqarrub wannan kusancin wal ittiqad da qudri mahadun haqqillah tsantsa ne na haƙƙin Allah ina fata mu yau shine wai kubiruhum annabi ba su labari anna hazat taqarrub wannan kusancin wal itiqad da kudurci kudurawa mahadun haƙƙin Allah tsantsa ne na haƙƙin Allah ba amma kowa kudurin wannan ba a kiran kowa sai wa haƙƙi ne na Allah dan duk wanda zaka kira ba Allah ba shirme ne la yusulhu minhu shay'un li ghayri Allah bai inganta ba ka gyara ka kirayi wani in ba Allah ba lali malakin mukarrab ba ka kirayi ba mala'ika makusanci ko jibrilu ko jibrilu in ka kirayi shi kai mushriki wala nabiyyin mursalin kai ko annabi wanda aka turo ko annabi Muhammad ka kira kai ka zama mushriki fadalan an gairihim an gairihima balantana wa'insu wanda ba su yi a cikin mala'iku akwai wanda ya kai jibrilu to in ka kirayi jibrilu ka ce jibrilu ka kusatar ni zuwa daga Allah ko kuma ka biya mini bukata ta kaza kai mushriki ne to ina an ka kiraye wani mala'ikar da bai kai jibrilu annabi in ka kiraye shi annabi a biya min bukata ta annabi a taimake ni wa zai baka bayan annabi kai mushriki ne to in ka kiraye annabi Muhammad kai zama mushriki ina in ka kiraye shehu ina ba za wala yamurku an tattakizul malaikata wan nabiyina arbaban min dunillah ayamurkum bil kufri ba da idan antum muslimun Allah bai umarcin ku kirayi malaika ko annabawa alloli Allah ya umarce ku da kafirci bayan kuna musulmi idan ka kirayi annabi kai kafiri ne ka kirayi annabi ka ce biya mini bukata ta kaza ko annabi a bani ko wa zai bani bayan annabi wai wani waye waka fa annabi wai yake wai wai wa zai ba ka bayan annabi annaba a uzubin lahi ina fata wannan mashirki ne kuma mashirki duk wanda ya wannan magana ka mashirki na kirki wa illa in ba haka ba fa haula il mushrikun wa innal mushrikan na zamanin annabi ya shahaduna annallahu wal khaliq sun shaida Allah shine mai halitta wahadahu kuma shi kadai ya halitta suna da wannan tauhidi la sharika lahu sun shaida Allah bai da abokin tarayya wa annahu la yarzuqu illa hu sun shaida da ba mai arzuta sai wa sai Allah wa la yuhyi illa hu sun shaida ba mai rayawa sai Allah wa la yumitu illa hu sun shaida ba mai kashiya sai Allah duk wanda shaida mu ba duba mu yi da ba to mushrikan zamanin annabi sun yi wannan wala yudabbiru al-amr illa hu ba mai zartar da lamari sai Allah sun sheda da haka wa anna jami'a samawati dukkan sammai bakwai wa man fihinna da abin da ke cikin sammai bakwai wal ardina sabai da kasai bakwai wa man fihinna da abin da ke cikin su kulluhum abidu sun sheda wa'annan bayin Allah wa tahta tasarrufihi sun sheda wannan suna karkashin sarrafa Allah wa qarihi sun sheda wa'annan Allah ya rinjaye su huwal qahiru ko kai bai to wai ka san wani abu anan fa yana magana shi Abdul Wahhab yana kama magana ta mushirkan zamanin annabi sun shaida da wannan to miye mafitai sai ce fa iza aradda dalila in kana neman dalili da nace ma sun shaida da wannan kaga ya kawo ma shi ba hako sai kama dalili ala an ala anna haulai ala anna haulai cewa wa'annan mutanen allazina qatalahumur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yake su ya shahadu da biya za kuma sun shaida da wani abubuwan da na zano in kana neman dalili a waje na ce yana da hujja sun shaida da duk waɗannan abubuwan abu ɗaya da musu shaida ba da shi shine abota Allah shi kadai amma annabi ya yake dalili kake nema ko shaka abdul wahab ya ce watakila da rawadi ma wannan kana iya tuhuma ta ka ce ina dalilin ka to ga dalili ya ce faƙara ƙauluhu ta'ala ka karanta faɗa Allah da Allah ya ce kulman yarzuqukum minas samai wal ard shin wa yake arzuta ku a sammai bakwai da kasai bakwai in ka tambaye kafirai na zamanin annabi Muhammad amman yamliku as-sam'a wal absar wa yake mallakar ji da gani wa man yukriju al-hayya min al-mayyit wa yake huddo rayaye daga matacce wa yukriju al-mayyit min al-hayy huddo matacce daga rayaye me rayaye daga matacce a huddo mumuni daga kafiri wa yake wannan an hudu annabi ibrahim daga baban shi azara annabi ibrahim mumuni ne ko ba mumuni a mumunin ma cikakke annabin allah kuma ibrahim amma baban shi an hudu raye daga macece to kuma an hudu macece hallo daga raye annabi nuhu dan shi kana'ana da ya huto daga annabi nuhu baban ai raye ne dan ha to wai wannan ina fata mai fita to duk wa man yudabbiru al-amr wa yake zartar da lamurka aka ruwa aka sanyi kawo damana kawo dari in ka tambaye kafure kaf fa sai kuluna Allah ta da zuba Allah fa kula fala tattakun sai ka ce muku ji tsoron Allah ashe yanzu kafure sun yarda na zamanin manzo Allah sun yarda Allah yake ruwa sun yarda Allah yake kasanyi sun yarda Allah yake halitta sun yarda su ma Allah ya halice su sun yi rarrika wannan su bautawa Allah kadai ne suka iya shi kadai sai su ce dai a haɗa shi da wani amma a haka annabi ya mi ya yake su to kuma ya yanzu kafirai waɗansu ba su shaida da wannan ba ma ya kyale su ina fata mu min babu aula ashe tauhidi ya rabu kashi da uku ashe su kafirai suna da tauhidin rububiyya wa halici sama Allah wa halici ƙasa Allah wa yake saukar ruwa daga sama Allah wa yake hudu da tsirrai daga ƙasa Allah wa yake kaza Allah wa yake ka sanyi Allah wa yake ka damana Allah wa yake ka zayi duk suna da wannan to amma wa ya cancanta abotawa da Allah shi kadai shine Allah ya ce a eh dai a gama shi da wani amma suka ce a ja'ala al-alihatan ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab sai a sa abun bauta daya ina su lata ina su uzza ina su manata ina su salisatul ukra ina fata fahimta sai suka ce a wannan ne gumi yarba kenan suna da tauhidin rububiyya ai dai ba su da tauhidin rububiyya da tauhidin asma shi kuma sai ka hada wani ina fata to yanzu dan Allah anan lura da wannan a mutanenmu ma 'yan ɗariku da 'yan kaza wani sun ta sun yarda da Allah yake halitta Allah yake karuwa Allah shi yake ka san yake ka kaza amma an kace ku zo abota Allah shi kaɗai ba shehu ka a kirayi shehu sai su ce a kai ma da Allah kai ma shehu ne ai su su kwasatar mu zuwa ga Allah waliye ne to me bambanci su da kafiran zamanin annabi suna da bambanci wallahi su ma kafirai inda kace sai an sa tsani tsakanin Allah kiran Allah da wani a sa wani to kai kafin yo wai mutanen annabi Isa su ba haka bane yanzu kirista sai ya rafi Allah amma sun rabauta ma annabi isa don ya kusatar su zuwa ga Allah to kenan shehunne ma da ake kiransu su kusatar da zumuntun zuwa ga Allah me bambancin su da kirista me zama manzon da musulman mun zamanin annabi Muhammad ba su da bambanci shi Allah kawai direct ba wani tsari da za su ba wani shafaki aya ta isar mu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata dai idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun daga bayina sun tambaye ka aina nake kace fa inni qarib ni kusa nake da kai kai ma'ana Allah ya kusa da jijiyar yanka yayi ka kusa da kanka ina fata yayi ka kusa da kanka wa qawluhu da wada Allah qul limanil ard wa man fiha in kuntum ta'lamun qul kace limanil ard kasa ta wace ce wa man fiha da abinda ke cikin kasar duk nawaye in kuntum ta'lamun in kun sa haka ku ba da amsa sai quluna lillah kafirin ta za su ma Allah i qul afala tazakkaru haka ce to muku tunani buku daukar izina buku daukar izina ku yi wa'azi ku dauki wa'azi ku ba Allah ta su muka bawa Allah ne da kace kasa ta wace ce suka ce Allah ne to buku daukar izina ku dauki wa'azi ku ba Allah mana qul man rabbus samawati sabai ce da su waye ubangijin sammai bakwai wa rabbul arshil azim waye ubangijin al'arshi mai girma sai quluna lillah sannan za su ce ma Allah qul sai ka ce da su afala tattaqun to buku takawa buku jin tsoron shi kulman biyadihi malakutu kulli shay kace waye a hannun shi mallaka komai wa huwa yujiru shike bada kariya wala yujaru alai ba mai bashi kariya wa yake ba Allah kariya amma kai wallahi Allah yake baka kariya tambaye su in kuntum ta'lamun wa yake bada kariya ba bashi kariya in sun san haka ba su bani amsa sai quluna lillah sai za su ma ce ma Allah ne kul ce da su fa annatu tusaharun ya kuma ake kawar da kwakwallo ku ake kawar da ku kamar ba ku da kama muku sihiri kuma ba sihiri ba ne aka muku ko ku ne kuka kawar da kwakwallo ku a yayin shi ku ga dauki izina ku wannan mai yin wannan abin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya tana cikin suratul mu'minun ko ayoyin wannan wa ghayra zalika min al ayat da wannan sun wa'innan daga ayoyi mala yace fa idza tahaqqaqata idan ka hakikance annahum muqirruna bihaza su kafirai sun tabbatar da wannan walam yadkhuluhum fi tauhid amma duk wani abu bai shigar da su tauhidi ba allazi da ahum ilai rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya kiraye su akai wa arabta kai sani anna tauhid shi tauhidi allazi jahadu wanda suka yi musan shi huwa tauhidul ibada tauhidin da ibada na uluhiyya shi ne suka yi musan shi amma suna da tauhidin rububiyya allazi yusammiyul mushrikuna wanda mushrikai suke ambatan shi fi zamanina a wannan zamanin namu al-i'tiqadi ko al-i'tiqad tauhidul i'tiqad basu da shi kenan kafirai na zamanin ba tauhidul uluhiyya tauhidul bautawa Allah shi kadai amma suna da tauhidul rububiyya to mu a zamanin mu shi Abdul Wahhab yake faɗa zamanin su ba ne ba yanzu ba mu zamaninsu yanzu da aka yi lissahi da rabo shi da duniya shekara 800 to tun wancan zamanin mushirikai na zamanin shi suke cewa wannan tauhidin na kudin uluhiyya shine tauhidi da itiqad tauhidi na kudiri kawai kun kudurta a kuce sai shi to tun wancan zamanin ake wannan to mu ma yanzu shine mutanen kafirai mushirikai da yan dabi'u da sauransu sai ce wahabiyawa ku kawai ku ce ku wai ku wani aƙida wai ku aƙida ‘yan aƙida ku yi ta kaza ‘yan aƙida ahalin suna ake ba wanda izgil ta ce kuwa habiyawa a rika samu wata magana dai a rika muka izgil so to a zo kenan a zamanin shi ba an yi wannan magagana an da samu su suna a litikar domin kuma ya kazi da samu wahabiyawa mun yi rabu wahabiya saboda sunan allah ne alwahab an danganta mu daga alwahabu suna Allah da fata mu kama kanu kamar yadda suka kasance yad'una Allah subhanahu laylan wa naharan suna kiran Allah tsarkakakken sarki dare da wuni sun maminhum maryadu ul mala'ika amma daga cikinsu akwai masu kiran mala'iku sai sai ai mala'iku bayi ne na Allah musu sabo to bari mu hodi musu su kuma su hodi ma Allah kai mushriki li ajali salahihim saboda wainihin gyara saboda mala'iku musu sabo wa qurbihim min Allah ai mala'iku kusa suke da Allah bari mu kiraye su li yashfa'u lahu su cece mu wajen Allah to in ka kiraye mala'ikan kai mushriki wataƙila za ka ce wa ai ban bauta ma ba mala'ikan ba mai sujada ba amma ca da ya jibrilu ya mika'il ya to wannan mushriki ne in ka kirayi mala'ika ka zama mushriki to idan ka kirayi aljani yanzu irin malaman tsubu ko kuma bokaye da zaka yi suna ya damdam da ya ilu ya rakakakaka ya ilu ya taftaf da ya ilu ya ilu na wajen inda ka ji shi wasu sunan aljani kene yana kiran aljani to in ka kirayi mala'ika ka zama kafiri in ka kirayi aljani wa ka wuce kafiri in ana wuce in ana wuce to in ka kiraye annabi ka zama kafiri in ka kiraye shehuwa don ma ka wuce kafiri ana wuce a wuya da rajulan salihan ko ki kirayi wani mutum nagari misalin lat kamar lata a nabiyan ko su kiraye annabi misalin isa kamar isa kenan masu kiran annabi isa suna yi su yesu sunanka da daɗi mun ji daɗin sunanka domin kai ne allah mu kafirai ne ko da su sun ce a mu ai muna kiran su Yesu ne ko Isa dan shi bawan Allah ne dan Allah ne kai mu wajen Allah to kai kafiri wa arafta sai ka sani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi qatalahum ala hadha shirk ya yake su a musa wannan shirkan da suke wada'ahum ila al-ikhlas ya kiraye su zuwa ikhlasi wada'ahum ila al-ikhlas al-ibadatu lillahi ya kiraye su zuwa su yi ikhlasi tsarkake bauta wa Allah wa da shi kadai kama kala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce fala tadu ma Allahi ahadan kakka kirayi tare da Allah wani daya kenan wa zaka kira shi kadai Allah wa abudullah mukulisi mukulisina wa ma umiru illa liya'budullah mukulisina lahu din ala lillahi dinul khalis Allah kadai zaka kira shi kadai falata jalu lillahi addada wa antum ta'lamun kan ku sanya ma Allah kishiyoyi alhali kusan mala yace wa qala ta'ala wata aya Allah yace lahu da'watul haq lahu na gare shi Allah da'watul haq kira da gaskiya kira na gaskiya shi kadai yake kirawa da gaske wallazi da yad'una min dunihi wanda kuke kira ba Allah ba la yastajibuna lahu bi shay musu amsa muku komai Allah duk wanda kazo kana kira ba Allah bai ji ba bai sani ba ma wallazi da tad'una min dunillahi ma yamlikuna min qidmirin wa in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka bisul khabir wallazi da tad'una min duni la ma yamlikuna min qidmir wanda kuke kira ba Allah ba su iya mallakan qidmir in ka bare da biro akwai wani yani wani bargo da ya rihe da biro wani wari to ba su iya mallaka shi barandana su mallaka ma wani lahiya ko kudi ko makamantar su wallazi da tad'una min duni ma yamlikuna min qidmir wa in tad'u la yasma'u du'aakum in kuka kira Yesu ba bisu jin kira walau sami'u da sun ji ma masa jago lakum bisu amsa ba wa yau mal kiyamata ya kafaro da bishirki ko a ranar kiyama za su kafirce shirkar da kuka ina fata muku idan kawai allah kada yake kira ina fata muku malai ce wata haƙaƙata sai ka haƙiƙance an da rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ƙatalahun annabi ya yaƙe su ne ya kuna du'a kulluhu lillah dai ya kasance a kira dukan shi na Allah ne ba a kira kowa sai Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duka ya yake su wan nazr kulluhu lillah kuma addawar dukan shi na Allah ne wazabu kulluhu lillah haka yanka dukan shi na Allah ne wal istighatha kulluhu billah kuma neman agaji dukan shi na Allah ne wa jami'u anwa'il ibada dukkan nau'i nau'i na ibada kullu ha lillah dukansu don Allah ake mala ya ce wa arafta sai ka sani Allah iqraruhum bit tauhid furucinsu da suka yi da tauhidi a rububiyya na rububiyya lam yadkhuluhum fil islam bai shigar da su cikin musulunci ko kaga kafirai suna da tauhidin rububiyya amma ya shigar da su musulunci wa anna qasduhumul malaika niyinsu da suka yi da mala'iku wal anbiya da annabawa wal auliya da waliyai yuridu na shafa'atu suna ne su cece su wa taqarrubu ila Allah su kusatar da su zuwa ga Allah bi zalika da wannan wallazi ahalla dima wannan shine ma ya halatta jinin su da suka kirayi mala'iku ko kuma suka kirayi annaba ko kuma suka kirayi gumakai ina fata mai huwa allazi ahalla dima'a yana yanzu haka masu kiran wani ba Allah ba ya halitta jirinsu wa amwalahum ya halitta kwace dukiyarsu arabta hina yanzu a tauhid a lokacin da zaka san tauhidi allazi da'at ilayhi ar-rusul wanda annaba suka kira zuwa gare shi wa aba an al-iqrar bihi al-mushrikun kuma mushrikai suka ki su yi furuci da shi tauhidul uluhiyya har yanzu abin da ake fada da shi kenan tauhidul uluhiyya wa idza zikra allazina wa idza zikra Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah amma wa idza zikra allazina min duni izahum yastabshirun daga an ce Allah kadai za a bauta a hudda kowa sai ga wani sun zo suna haushi za a ce Allah amma daga an ce a hada da Allah da wadansu shehunne da kaza sai kaga suna wani ciki yanzu haka yi abinda ake wada da halin sunna su sun ce a saki kowa a kama Allah kawai da annabi Muhammad shi yi manzo Allah mai biyayya amma abota Allah shi kaɗai ka ana shi da kowa to shi ne kawai rikicin mutane musamman yan bidiya da yan dari ina fata mai wa aba anil iqrar bihi al mushrikai suka ki su furuci da wannan tauhid shi kuma furuci baki shine ake aiki da shi ka wadi a baka kuma kai aiki ina fata ku ka faɗi da baka cewa ka yi imani da Allah kuma ka yi aiki ka yi aiki amma ka zo ka yi ta surutun banza surutun da bai da fa'ida kuma ka yi baka aiki eh ina fata ku yi kenan baki wannan daga je shi yasa wani malami ya ce an nuɗuku zainun wasu kutu salamatu fa iza na ɗakta falata kun bi kisara ma in na dimtu in alin sukutu marratan walaƙari na dimtu alal ikisari mai rara ma da ce an naɗuku zainun shi furici baki akwai lokacin da magana za ta zama ado amma wasu kutu salamatu shi kuma yin shiru kubuta ne ma in shi magana ado ne to akwai lokacin da shiru kuma shi kubuta ce ya ce ma inda dimtu ala sukutin marratan bu mu taɓa yin nadama shirin da muka yi amma wadda ƙanin na dimtu ala ikisari mirara mun sha yin nadama a wasu yawan su wala ba ka taɓa yin nadama an kai shiru amma ka sha yin nadama da yawan magana da kai shi sa za ka samu wani malami ahalin sunna ha dan nigeria asadin sunna ya yawaita magana akan wannan yani wannan juyin mulkin na Nijar ya yawaita magana da yawa da yawa da yawa har ya kai yanzu yana kuskure malami ne ahalin sunna mai karatu mai da'awa mai faɗakar da mutane amma sai ya shiga tsundum cikin lamarin Nijar abinda bai ji ba bai sani ba bai ji ba bai gani ba kawai sai ba da shaida hadarin zuwa ina fata mu bai to da yanzu dan Allah duk karatun shi ya kai kafir gombe ya kai balalau ya kai rijiyar lemu ya kai gadon kaya ya kai kaza duk ba suna nan ba sun yi magana kuma shi ba an sa shi bane tsakani ya zama towa su da zai shiga yara tsakanin nijar tsakanin bazum da cami a'a kawai shi ne ya sa kanshi ya ce kaza ya ce wayanzu ne ya tashi sai ya ce ku sojojin nijar da kuka ce ku yi juyin mulki kun zalunci bazum bayan kun zalunci bazum ku sake shi mana bayan kun ki sake shi to yanzu ba zimkin ko kuma yanzu kun ce ikon horon shi su ta yi su bar kurku ƙasa to tun da sun ƙi tahiya ku karkashe su to ya zo da magana ce ko kuma ku kama su ku rihe maslaha ai ba nan ba take yanzu ai su sojojin Nijar kin suna da hankali yanzu a wannan juyin nukin akwai mutum ɗaya da aka shi akwai jinin mutum ɗaya ko kaza ba kashe yanzu kuma hallau sun riƙe bazin ne don wata maslaha ina fata mun yanzu yanzu kuma sai wai kuma shi ya ce a tunda mun ce an ce su sojojin faranshi su ta yi zubar kasai sun ce ba sa ta yi ba sai ya ce to ku kama sojojin faranshi duk ku kashe to yanzu don allah sojin faranshi ɗayan aka kashe sun samu damar da za su zo su yaƙi 'yan nijar ko kuma sun samu damar magana ko ba su samu sun samu damar ina fata mun fahimta kenan wanda yana nuna ma ya shiga abin da bai sani ba ya yi ta surutu ne surutun da har ya kai da yanzu waɗansu suna shiga ma suna zage shi wa ya janyo shi ya janyo malumai nawa an da kuwa a nigeria an ɗauki malumai ƙungiya ma wanda su ne suka shiga su shiga tsakanin bazum da cani malumai aka tattara da su ɗan ɗahir bauchi da su ƙaribullah na kano ɗan gidan nasir kabara da kuma su kabiru gombe da irin su balalau wanda har suka tattaki daga nigeria suka zo niger kin don su yi maslaha sun yi zauwa ta farko suka zace zauwa ta biyu wannan suna neman maslaha amma duk da haka ba su huta ba suka je suka shiga su rika zauwa a social media su ce ai an yi kaza an zalunci bazum ko an zalunci wani ko kuma a yi kaza duk ba su shiga ba suka faɗa wanda su an sa su su shiga su ka gyaran ne ba amma shi kuma ba a sa shi ba amma ya hutar ware guda ya ce a ba amma ba bazin adalci ya ce a an ɗar mai bazin an yi ba shi abinci an ɗar mai bazin an cire mai wuta da allah ya zira shi ya yi ya gani ai allah ya ce kakka hudu abinda baka yi ba baka gani ba allah ya ce wala ta kafa ma laisa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kakka hudu abinda baka ji ba kakka abinda hudu abinda baka gani ba kai kana can kasan mun yarda da mu da 'yan nigeria da mu da niger da nigeria mai bambancin tun da mu musulmai ne su musulmai ne daman tura ne suka zo kawai suka sa iyaka amma mu 'yan niger mun arma 'yan nigeria 'yan nigeria sun arma 'yan niger an zo an yi kasuwanci in ka shiga kano da yawa 'yan niger in ka shigo zandar da yawa akwai 'yan nigeria in ka je katsina da maradi mai bambancin su da katsina da daura mai bambancin su da daura kai da maradi mai bambancin su da taurarin zandar da katsina da maradi mai bambancin su da sakkwata da kwanni mai bambancin su ina ba za ku yi za haɓa haushe ne abincin da kake ci abincin da ɗan sakkwata yake ci shi ɗan kwanni yake ci abincin da ɗan katsina yake ci shi ɗan maradi yake ci abincin da ɗan daura yake ci shi ɗan zandar yake ci hular da ɗan zandar yake sa ita ɗan daura yake sa hular da ɗan katsina yake sa ita ɗan maradi yake sa hular da ɗan sakkwata yake sa ita ɗan kwanni yake sa abincin matar da hijabin da mace take sa shi wancan take sa me babban da babba ture ne kawai zo sa iyaka to amma kuma kai bai kamata ba karka yawan surutu abinda baka ji ba baka gani baka yi ta yake hukunci wannan ba a yi ba adalci annabi ku zainin mai ta'alimi ya ce shi shiru shi magana in mata zama ado to wasu kuta salamatu to ai shiru ku mutane ma inda timtu alal sukutu marratan bu mutum wayan da dama a musu shiru so dai wala kadin da timtu alal ikisari mirara yace amma na shayin da dama a yawan surutu to kai kuma da wallahi da ya zama to kana yawan surutu sai ka yi da gama wata ran da shiru kai in ka faɗa abu ka kawo aikin tun da kai musulmi ne sai ka yi addu'a ga musulmai in nasiha ce ka yi nasiha ga musulmai allah ba ku zaman lahiya ku yan nijar allah ne ta tsakaninku wannan magana ita ce magana mai kyau amma ba kashe baka ce ko kana so ko baka so amma ba zai rishin adalci amma wani rishin adalci ku yi kaza yau kai da mai yanke hukunci mi ya kai ka wai annabi ba ce ya ba min husnul islamil wari tarkuhu ma la ya'ni wannan hadisi yana nan karanta shi yana daga kyakkyawan musulunci mutum ka iya da kanka ina ba za ku yi nasiha ka yi nasiha ga musulmai yan uwanka amma kakka zo ka yi ta yawan surutu ka ce an yi an yi rishin kaza ko kuma ku yan nijar karshe wani abu ma da na ji asali sun na yawa da sai ya ce ai galiban yan nijar ma a bisa wannan kudatar da aka yi a bisa bisa son horon shi ba wai don addini ba ne ba don akan ibada ba ne sai ya ce a'a wai muna kishi ne mu 'yan nijar da aka kori horon shi muna kishi ne wai akan arziki don suna ci mu arziki amma ba kan addini ba ne muke wannan haka ya ci ni na ji da kunne na ya ce ba kishi ba ne na addini a'a kishi ne na dukiya muke ma wannan nan a yi adalci wallahi ba a yi adalci ba galiban mu 'yan nijar a cikin ɗari gomiya tara wallahi mun yarda da wannan wannan juyin mulki saboda mi za a raba mu da faranshi matsiya ce a kwafure ne to kuma sai ka ce yanzu ya shiga cikin zuciyarmu kenan ba kishin addini bane muke kamar magana da yake yana nuna cewa ba kishin addini bane kishin miye muke fetarol da iranian da zinari ba eh to dashi namu ne aiko dan Allah in kai kishin dukiyar ka shi ma kai adalci to annabi ya ce duk wanda ya zo a kashe shi duk wanda ya zo za a kwace mai dukiya sai aka kashe shi a dukiyar shi ya yi mutuwar shahada wannan addini ne kuma addini ba to kuma yaka ce kuma ba a kan addini ba ne ba a kan ibada ba ne in ka zo ka kwace mun duk annabi wani ya tambaye annabi annabi in barawa ya zo kwace mun dukiya ta an ba shi annabi ya ce kakka ba shi in muka yaƙi da shi ya kashe ni annabi ya ce ka yi mutuwar shahada in ni na kashe shi wa annabi annabi ya ce ka kashe banza amma dai kakka ba shi dukiya ka kare yanzu don Allah in an zo a kashe mu a bisa dukiyar tamu in dan ita ce ma muke yi da horar shi ta tayyata don Allah in an zo a kashe mu akan wannan mun mutu shahada ko mun mutu ba da nasi na hadisin annabi ba dukiyar tamu ce kuma to ashe muka yi kishin ta ashe mun yi addini to kuma sai wani ya zo ya fasanta mu cewa ba dan Allah bane muke yanzu da magana adalci ce kai ko malami kake sai an wadi ba gaskiya kada kuskure ko baka yi wallahi malamai da yawa kuma a nijar akwai malamai yadda an da kawai nijeriya akwai malamai a nijar ma akwai malamai in makaranta ƙur'anin ne akwai masana na hawan akwai masana ta juridin akwai ma injiniya na hadisi akwai wallahi ba abin da ba rashin adalci ne ka shiga ka ce kawai don wata manufarka daban akwai malamai kai ma a nijeriya wanda sun sha gaban ka amma sun yi shiru sun san abin da ya sa suka yi shirin addu'a kawai suke ma musu amma ba sa hutu ba su yi ta kucece kucece a yi ta hada da kai wancan ya hudi ma magana ka mai da murtani ka a ƙara hudi ma ka dawo ka dare mai ya mai da abun ruwan dare kawai wannan rashin adalci to kai ka iya da kasar ku to kashi wallahi da mu za mu gina wallahi saboda da an bar mu dukiyar mu da mu za mu gina to an yi zalunce mu an zalunce mu kawai mu bar kafuri kafurai su zo su yi ta zaluntar mu kai wani maganar da kake kai kasar ku ha kuna nan shugaban kasar ba dai bane yanzu a Nigeria ba shugaban kasa dai bane akwai Bello Turji shi ma shugaban kasa ne yanda Tinubu yake bada komanda ba haka Bello Turji yake bada komanda ba a wata jaha daban wallahi akwai dogo gyaɗe dogo gyaɗa dogo gyaɗe shi ma wani ɗan ta'adda ne mai kama mutane shi ma ya ɗauki wani ɓangare wajen ƙauye talatin yadda tudubu yake ba da komanda ba haka dan Allah wannan juyin mulkin da aka yi a Nijar dan Allah da hawan tunubu a Nijeriya da mu 'yan Nijar da 'yan Nijeriya wa suka yi shan wahala a yanzu wallahi 'yan Nijeriya sai yi kowa shan wahala a yanzu suna nan abinci ya yi tsada mai ya yi tsada komi ya yi tsada a Nijeriya ba mun shinkawa mu nan ba shi kawo ba sha biyu bane ko sha uku ko sha hudu to a Nijeriya yanzu dubu talatin dubu talatin bahun masara a nan duka jika ashirin da nauni da biyar a yanzu to a nigeria yanzu dubu sattin dubu sattin ya kai da yanzu mata arme take zuwa ta bada kanta a yi fasikanci da ita a nigeria saboda wahalar rashin abinci to kuma kai baka je ka duk wannan abu baka gani ba kawai da ka musu nasiha ka wani neman a gyara sai nan abinda kawai bai sha kanka ba abinda yake na lamarin ka kawai kai ta surutun banza na akwai adalci ina ba za ku yi to kashi kashe duk an gano su ba duk ku ga gyara can ku zai guda ku yi ta mana surutun banza shi sa magana magana baki wani malami wani waki yana cewa bakin ka zakin ka ne da za ya cinye ka in ka iya bakin ka ka tsira da rayuwa ta ka shi ake kwa'aunawa a gane dubun jahalar ka shi ake kwa'aunawa a gane maganar kiblar ka in ka furta furcinka da shi za a gane halinka shi ne kenan shi ne jagorarka yanzu in kana zaune ba kai- ba a gane ka bane kayi magana sai a gane ka wani dotso ne in ka ga mutum da riga da hula da riga da gari da komi ka kuma yi fasara komi sai ya yi magana daga ya yi magana to daga yayi magana za ku gane ina yake hudu ha gabas ko yamma ko kudu ko arewa kenan magana ita take sa a gane waye kai shi yasa bakin ka sai ka iya shi ina fata ku gurin shiru shiru gurin wadi ka wada amma gurin shiru shiru in kana so ka kubuta ba da dama yawan surutu ma kai yana nuna cewa kwakwalwarka da nan wannan akwai dan matsala ina fata ba fahimta yawan surutu ko da bai da fa'ida wallahi yana nuna cewa kwakwalwarka akwai matsala iza tamma aqalul mar'i qalla kalamu wa ayqil bihum il mar'i in kana muksira mai ta'alimi ce iza tamma aqalul mar'i idan hankalin mutum ya cika qalla kalamu sai ka zance shi kadan amma wa ayqil bihum il mar'i ka sakantance da wawa ne wannan mutumin in ya kasance mai yawan surutu a gurin da bai da fa'ida a ana magana gurin da bai da fa'ida amma gurin da yake da fa'ida yanzu kana wa'azi ai dole yawan surutu zaka yi. kana karantarwa me yawan surutu amma kana lau kana rasu ina fata mu shi ne malam sai ce wa arabta sai ka sani annal ikrar sura minti uku ko anna ikrarahum bit tauhid su kafirai da suka yi furuci da tauhidi ar-rububiyya na rububiyya wa halici sama Allah wa halici kasa Allah shine tauhidur rububiyya wanda har yanzu kafirai yanzu su ma suna da wannan ko yau ka tsare bush wa halici sama ta je ma Allah krista yau me yesu yesu in ka ce wa halici sama ta je ma Allah wa halici kasa Allah wa yake sauko ruwa duk ta za su ma Allah to amma abota Allah shi kadai yace a yo annabi Isa shi ma wani ya ce a gumki kaza to kafiran da suna da tauhidin rububiyya lam yadkhuluhum fil islam bai shigar da su musulunci ba wa anna qasdahumul malaika nihin su da suke suna bautawa malaiku kaga dai malaika tsarkakeke ne amma da suka bautawa malaiku kafirai ne su mai bauta ba malaika kafiri wal anbiya haka masu bautawa annabawa wal auliya haka masu bautawa waliyai yuridu da shafa'atu suna ne wai su cece su har suke cewa ba da abu da wuri illa lukarin kuna ilallai ai ba mun mota musu bane da su ne Allah a su su kusantar mun zuwa ga Allah ne shine fa kawo alai to kai kafiri wa taqarrubu ila Allah bi zalik suke neman kusanci da wa'annan huwa allazi ahalla dima'ahu wannan shi ya zub ya halitta azub ta jinin su wa amwalu ya halitta azub a kwace dukiyar su arabta hina izin at-tauhid a lokacin da zaka san tauhidi allazi da'at ilayhi rusul wanda annaba suka yi kira da shi wa aba adal ikrari bihi al mushrikun mushrikai suka ki shine aba suka ki al iqrar al iqrar bihi mushrikai suka ki su yi furuci da shi al mushrikun da mushrikai sun ki su ce abo sun yarda abota Allah shi kadai shine kawai matsalar amma sun yarda Allah ya halicci sama shi ya halicci kasa shi ya halicce su shi yake sauko ruwa daga sama amma Allah shi kadai abota mai sai su ce a nan ne muke sai suka ce aj'alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu sai a sanya abun bauta daya Allah kadai yo a hada silata fa suka gawa to nan kafirai ne duk wanda ya wannan kafir ko kuma wani ya ce ka kira Allah shi kadai kaka kira shehu sai ce a mu kai ma yo shehu shi ma ai shi tsoron Allah gare wali ne mu dan kiraye shi ya biya mu kafiri ne Allah kadai yadda ka yarda Allah kadai ya halice sama to shi kadai ake bauta yadda ka yarda Allah shi kadai ya halice ka to shi kadai zaka bauta yadda kai ra Allah shi kadai yake sauko ruwa daga sama shi kadai za mu shi kadai subhanahu abinda muka wada daidai Allah shi ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana